أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يومنا شاترا قوة رمضان شكرا تدبو دريود أربعين دشدة شاترا قوة مارس شكرا تدبو بيود عشرين دبير كما جيا منصومة sabon karatu daga suratul fatiha mun mai da hankali sosai ga sanin falalatta da matsayinta da muhimmancinta ga al'ummar musu kuma mun ji albarkar da ke cikin karanta ta abin da ya rage mu bayani kafin mu cira zuwa suratul baqara shine karatun da suratul fatiha ta kunsa wato muhimmancin ilimin da ke cikin suratul fatiha da aka alarma sai ka sake karanta mana ita mu fassara ta mu karanta ta gaba ta tafsirin Sheikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di sannan sai mu shiga suratul Baqara in Allah ya so
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
amin yadda kuka ji mun amin nan duk sada karanta fatiha mala'iku suna yin amin shine ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda amin din sa tai daidai da ta mala'iku za a gafarta masa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah ubangiji mai rahama ga bayinsa mai jin kai a gare su mai gamammiyar rahama ga musulmi da wanda ba musulmi ke bantattar rahama ga musulmi su kadai a alkiyama alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wanda shine rabbu shine ubangiji ga al'alamin dukkan talikai talikai muka ce abin da ke cikin sama da wanda ƙasa da abin da ke tsakanin su to duk gaba ɗayan su Allah shine ubangijin su ma'ana shine mahaliccin su kuma shine mai rainon su shike ba su rayuwa shike ba su abinci shike ba su lafiya shike ba su duk abin da suke bukata shine zaman sa rabbul alamin don haka sanin tauhidin rububiyya shi ba matsala bane ga yan adam kowa a jikinsa yana jin akwai wanda ya yi shi ya sama shi kansa ba akwai mai yi masa akwai mai kula da shi saboda ka ko mulhidi a lokacin da yake cikin damuwa zuciyarsa tana cirawa sama tana neman agaji da ubangiji da asam ko mulhidi wanda bai yarda da Allah ba nan matsalar take ba inda matsala take ilahul alamin ba rabbul alamin zaman sa wanda shi kadai za a bauta a bar kowa nan matsala take ga mutane to shi yasa zaka ga saboda girman rububiyya annabawa a cikin alkur'ani suna yawan kiran Allah da rabbu duk wanda zai kira Allah zai ce ya rabbi ko kuma rabbi ko kuma rabbi rabbi rabbi rabba rabba rabbiya kamar da ibnu malik ya kawo su jere wajen nida'i ga sunan Allah ko duk wani mudaf rabbul alamin ko rabbi ana sai ka ce ya rabbi إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطن ربي هكذا تكراش فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك قال ربي إني رب قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر قال ربي اجعل لي آية قال ربي أنا يكون لي ولد تو ربي إنما أننسى يا ربي سأكشافي حرف النداء كما أكشافي مضاف إليه في زما ربي ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي اغفر لي ربي هب لي ربي إني لا أملك إلا نفسي ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ربي إن ابني من أهلي ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ربي السجن أحب إلي ربي قد آتيتني من الملك ربي اجعل هذا البلد آمنا وقل ربي أدخلني قل ربي إما تريني وقل ربي اغفر وارحم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وقل ربي أنزلني duk inda kaga cikin Qur'ani kiran Ubangiji don bukata to galibi Rabbu ne shi yasa sunan Rabbu yazo Rabbu haka Rabbu ko Rabbi sau 199 cikin Al-Qur'ani akwai inda yazo da ya'ul abin nan ya'ul idafa Rabbi wuri 95 akwai Rabbana innana amanna Rabbana آتنا في الدنيا ربنا إنك قد آتيت فرعون رب قاصنا سكما سو دريد شدة ربكم ربكم عالم بما في نفوسكم سو دريد بيو ربه وكلمه ربه إرين سوزو سو سبعين دا أكو إنك هذا كيرن أبنجي دا سونا رب يازو سو دريد تقوس دا تلاتين دا ترسكي القرآن don ka san muhimmanci in za ka kiran Allah kai amfani da zaman sa rabbu a gare ka akwai rabbuhum 111 akwai rabbuka 220 rabbuhuma sau uku to dan su ne in ka tattara za su maka 300 839 to don haka alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta dada tabbata ga Allah wanda shine ubangijin talikai shine ubangijin muminai kuma shine ubangijin kafirai shine ubangijin masu hankali kuma shine ubangijin marasa hankali ma'ana shine yayi kowa shike da ikon kowa sannan ba mai tarayya da shi a cikin wannan ikon baka ta mutane na Allah ne kuma na sarki ne da mutane da sarkin su na Allah ne ba haka ba الرحمن الرحيم sai aka maimaita abin da ya zo a cikin bismillah mai gamammiyar rahama cikakka kuma mai dawwamammiyar rahama keɓantatta maliki yawmiddin shine Allah mai ikon ranan hisabi addin shine hisabi amma adraka ma yawmuddin sai Allah ce yawma la tamliku nafsun linafsin shaharar da kowa bai da iko ga kowa kowa bai iya ba kowa komai wal amru yawma idhin lillah al'amari gaba ɗaya koma na Allah saboda haka maliki yawmiddin Allah shike da iko ranar hisabi ran nan babu galadima babu jakadiya babu sallama babu sarkin fada kowa bai aiki Allah kaɗai ke da iko a ranar ne Allah zai gwada darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda a ranar ne annabi zai nemi ceto a bashi amma gawa zai nema ga wanda adda ceton kullillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah ne zaka annabi roƙa zai yi a yan masa sallallahu alaihi wasallam wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ملائكونا وني أتكير سما شيطان بايا أمباني إن جاء الله سي بايا الله ياي إذني قوان ديسو أو قوان ديرجا لك الله شكي جبريل فيك مواني شيطان babu wanda da ikon ceto don kashin kansa a ran nan ko da mala'iku ko annabawa Allah shi ke da ceton amma in an roƙa to Allah zai bayar da ceton ga wanda ya so kuma ya zaɓa kuma ya faɗi wanda za a ceta ba wanda an ka ga dama ba wannan ita ta ƙira Allah suna game da ceto za ka suke ta ba mu yadda da ceto ba a mu yadda da ceto ba amma bisa ƙa'idodinsa da shari'a musulunci ta ɗora shi a kai amma zaton cewa wani zai buɗe rigarsa ya ta ɗiba yadda ya ga dama wannan tatsuniya ce almara ce ba ta aiki iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan ayar ita ce Allah ce tsakanina da bawana iyaka na'budu kai kaɗai muke bauta wa iyaka nasta'in wurinka kaɗai muke neman agaji muna bautar ka kai kaɗai, muna neman agajin ka kai kaɗai, naka ya ishe mu agaji shine ka dogara wajen samun amfani ko wajen tunkuɗe cuta to wannan ya nuna kenan kowa bai amfani kowa zai amfane ka in Allah ya so ya amfane ka amma kowa duk mai hankali na gane abin da ake nufi anan shine karata ya zuciyarka ga wani makhluki kana ganin zai biya bukatarka to wannan kai ma Allah shirka amma ka je wani ka kama min kai min kaza wani samin hannu wani kama min wani rubuta min wani bani wannan duk ana yi amma neman taimako irin wanda za a dukufa a karkatar da zuciya zuwa gare shi kamar wanda ƙuburiyawa ke yi in sun zo gaban kaburburan waliyansu to wannan shirka ce da Allah ko kuma wanda kiristoci suke in sun tsaya gaban cross ka kaɗai ta zuciyarka kana neman agaji shine abin da ƙurisha suke in sun zo wurin lata da uzza kowa kawwa wannan to kayi shirka da shi wannan na Allah ne shi kaɗai to shi sa isti'ana cikin ibada take neman taimako ibada ne to daga nan sai addu'a ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ka gwada mu mai kakar hanya ya Allah ka shiryar da mu ka dora mu akan mai kakar hanya ya Allah ka shiryar da mu ka sauwaƙe mana tafiya kan mai kakar hanya ya Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan mai kakar hanya har ƙarshen rayuwa wannan ya sa Ubangiji umarce mu yi ta maimaita wannan addu'a ba iya sau tiriliyoyi, saboda babu wani lokaci da ba mu da bukata da agajin Ubangiji don mu tsaya bisa hanya. Me yasa? Ba kowace gaskiya mun ka sani ba. Ba duk gaskiyar da mun ka sani muke so garanmu ba. ba duk gaskiyar da muke so muke da kuzarin yi aiki da ita ba ba duk gaskiyar da muke da kuzarin yi aiki da ita muke da ƙarhin ikon yinta ba ba duk wanda muke da ikon yi muke iya dagewa kanta har abada ba kun fahimta ashe kenan kowace daƙiƙa muna buƙatar hidaya ta Allah don haka ne akai-akai Allah ya ce bai taimaka wannan don ihdinas siratal mustaqim اهدنا الصراط المستقيم كشير الدموغ ميكير هيا هو ميكير هيا تتهير الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله nan sai aka jingina hanya ga asalin mai ita shine Allah duk godabin da ba na Allah ba godabin banza ne to nan kuma cikin fata sai aka jingina godabin ga waɗanda suke biyarsa sai ka ce siratal ladina an'amta alaihim godabin waɗanda kai ma ni'ima in kana son fasara wannan koma ga ɗaya ayar ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غودبن دا النباوة سكبي غودبن دا صديقي سكبي غودبن دا eh, شهيدي سكبي غودبن دا صالحا متاني سكبي سوني كإستلاهي نسوفا يسكتوا وليي salihan mutane su ne wali kuma yawa gare su yau sun fi biliyan a duniya amma mabiyan ɗariƙu sai su takaita su mai da su wai guda ɗaya gabas ɗaya yamma ɗaya kudu ɗaya arewa hudu kenan akwai kudubi akwai gausi akwai duk wanda an masallacin nan wallahi muna zaton waliyi muna zato don sanin wali taka sai Allah saboda Allah kaɗai san gaibi amma kullu mu'minin taqi fa huwa lillahi wali ala inna awliya Allah to inda waliyai na Allah dai Allah ya ta'arifa cikin Qur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ubangiji su wane ne don mai kokari mu zama cikin su ce allazina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah ba su da fargaba ba su da tashin hankali ba su da bakin ciki idan sun zo ga Allah su ne waɗanda sun yi imani kuma suna taƙawa idan sai ka ce masu imani da taƙawa mutum hudu ne a duniya jama'a eh yana yiwa duk musulmi na ƙwarai waliyi ne salihi ne shine su ne as-salihin shi yasa sunan salihi babban suna ne raina shi mutane ke babban suna ne kadiba dai annabin Allah da kansa yana cewa tawaffani musliman walhiqni bis salihin Allah ka kashe ni musulmi ka riskar da ni da salihai ba haka ba sai ka zan annabi ba ba sai ka zan siddiqi ba in ba sai ma sai ka zan shahidi ba in dai ka zama salihi ya ishe ka annabawa ma can nan su su kai ka zanna Allah to sai Allah ce siratal ladina an'amta alaihi godabin da annabawa suke akai don haka kullun kai kokari ka caji hanyar da kake bisa gare ta kai tambayoyin da za su tabbatar da kai shin wai bisa tafarkin annabi kake ko an karkatar da kai saboda annabin annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za a karkasu Yahuda sun karkasu, Kiristoci sun karkasu, mu ma za mu karkasu, ya ce kuma tafarki guda ne wanda zai kai aljanna. Saura duk tafarkai ne na wuta, ba face saura kafirai ba ne ku fahimci wannan. Duk a cikin da'irar musulunci suke, musulmi bai zama ɗan wuta? Yana zama, in Allah ya so ya yafe masa tun bai shiga ba, in Allah ya so ya jefa shi daga ba ya fidda shi. Amma duk tafarkin da ba ɗayan nan ba, to tafarkin wuta ne in ji manzon Allah ya rasulullah wanda ne tafarkin da zai kai aljanna yace ma ana alaihi wa sahabi abinda ni da sahabbai na muke akan hadisin da dan shi abai taba yadda da shi saboda shi da man ya tura sabon bai yadda da su ba don haka addinin samun katsi ne maqtu'i ne abtari ne mara albarka ne to duk hadisin da bai da sila bai da isnadi ai san hadisin ba ka dauko addini amma babu wanda suka kawo addini babu su ciki to ina ka samo shi na shedan ne Allah ta'ala ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ba hanyar nan ta waɗanda aka yi fushi a kansu ba su ne yahud sun san gaskiya ba su son ta sun san gaskiya ba su iya binta wala dallin Allah ba hanyar batattu ba waɗanda sun bar gaskiya saboda ba su iya gane ta sun bar gaskiya saboda ba su da ilimin da zai kai su gare ta su ne nasara kiristoci to duk musulmin da ya san gaskiya ya ƙeta to anan yana da kamanceceniya da yahud sai ka ce akwai musulmin da zai ga san gaskiya ya ƙeta kwarai akwai su falamma zagu azaga Allah qulubuhum son zuciya ne da farko zai sa ga gaskiya ya ƙeta ya so wani abu daban daga baya sai Allah ya tabbatar da shi sai ya ɗauki wannan ɓarnar gaskiya ce. Don haka tun asali ya san gaskiya ya barta, amma yanzu bai santa ba ta ɓace mai, shi ne talala Ubangiji. To yanzu muka zo ga abin da nake son mu karanta, wanda don shi muka maimaita karatun fatiha. shine karatu ilimin da ke kunshe cikin suratul Fatiha Sheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yace fa hadhihi suratu ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alayhi suratu min suril Qur'an yace to wannan sura duk da takaicin ta zaman ta aya bakwai ta kunshi abinda babu wata surar Qur'ani da ta kunshi fiye da shi fatadammanat anwa' at-tauhid ath-thalatha yace nau'o'in tauhidi guda uku duk akwai su cikin Fatiha tauhidur rububiyya yu'khadhu min qawli rabbil alamin kace alhamdulillah rabbil alamin rububiyya ta fito wa tauhidul uluhiyya yu'khadhu min lafzi Allah wa min qawli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dace alhamdulillah shine al-ilah iyyaka na'bud kaga tauhidi ya tabbata wa iyyaka nasta'in kai kada muke neman taimako tauhidi ya tabbata tauhidul uluhiyya kenan yace wa tauhidul asma'i was sifat wa huwa ithbatu sifatil kamal lillahi ta'ala tauhidi na uku wanda akwai shafata shine tauhidin sunayen Allah da sifofinsa karka ba dauki sunan Allah ka ba wani karka dauki sifar Allah ka ba wani yace allati asbata li nafsi sunan da Allah ya tabbatar ba kansa وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه tabbatar ma Allah sunayensa min gairi ta'til kaka kore sifar kamar da suke yi laysa bi sami'in wala basir wa laysa mustawin ala arshihi to wannan tafarki bata ne wala tamthil karka kamanta inna Allah mustawin ala arshi kastiwa'i ala hadha al-kursi kamar yadda makaryaci ibnu batuta ya raya ya iska ibnu taimiyya na faɗi ku je maktabar ta saba ku ɗauko littafin ibnu batuta inda ya magana ku ga ta'alikin da na yi a wurin Allah ya tona asirinsa don ya shiga sham bayan ibnu taimiyya yana kurkuku shigar da bai fito ba har ya mutu to ina ya gana ya ce haka sannan ibn taymiya na da littafi sama da ɗari babu inda ya wannan magana haka kawai kai bako da ka zo za ka wuce kai mai yawon geographer ne fa ma malamin addini ba ne ibn batuta bai da littafin fiqh bai da na hadisi bai da na tafsiri bai da na luga littafi guda ne gare shi na me na tarihin duniya yawo duk duniya ya zagaya ko ina ya ce na gano gari kaza yana da kyau gari kaza kazantarsu ta yi yawa gari kaza suna da kaza al'adunsu kaza suna buki iri kaza gashi sufi matacce ma'ana mutumin da iya zo ga gari ba abin da ke burge shi ina kaburburar da ake ziyara ina kaburburar da ake zuwa a yi addu'a a biɗi bukata to irin wannan ne zai ruwaito mana daga ibnu taymiya bayan ga su mizzi ga su subki ga su ibnu qayyim ga su shatibi ga su zahabi manyan almajirai ibnu taymiya duk ba su faɗi wannan magana ba sai makareci ibnu batuta to littafin sai na da amfani ku karance shi amma tun da ya ma shehu malami ƙarya dole mu ce makareci ne ko ba ka ba littafin sai in kana neman geography na duniya tun kafin turawa su yi geography to ka biɗi littafi ibn battuta yana da kyau na karanci shi gaba ɗayansa ƙato ne mujalladi guda na babba ne sosai ya zagaye duniya ko ina in ya je duk da idanun mutanen ƙasa sai ya faɗa ma wanda suke abincinsu al'adunsu yanayin yarensu komai sai ya faɗa to amma inda ya ƙarya da ya zo wurin ibnu taymiya yace ya isko shi wai wai yana ta inna allaha mustawin ala arshi kastiwa'i ala hadha kursi Allah ya daidaita ka alarsa kamar yadda na daidaita ka wannan kujera duk ibnu tura ya ibnu taymiya ne yake faɗa da shi kenan kwatanta sifar Allah da ta wani ibnu taymiya bai da wannan haka duk ahlus sunna wala tamsilin wala tashbih yace babu a kwatanta sifar Allah ba a kamantawa yace wa qaddalla ala zalika lafzu alhamdu kama taqaddam alhamdulillah gode ba Allah ya kunshi tsarkake sifofinsa da sunayensa wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina istafa saboda bi aminci Allah ya tabbata ga bayin da ya zaba annaba saboda mi saboda yahmaduna Allah yunazzihunahu wa yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar haka ba in ka dauki lafzin ar-rahmanir rahim kaga sunaye da sifofin Allah da suka zo a fatiha suna da dama ko a bismillah ku ar-rahmanir rahim sana alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin kaga duk sifofin Allah ne to don haka wannan sura ta kunshi duka nau'o'in tauhidi yace wa tadammanat ithbatan nubuwa fi qawli ihdinas siratal mustaqim li'anna dhalika mumtanun biduni risala kuma suratul fatiha akwai ilimin annabta a ciki don da Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim ya ake gane siratal mustaqim da hankali da wayo wa yake karanta da mu siratal mustaqim annabawan Allah shi yasa Allah ya ce صراط الذين أنعمت عليهم سني النبوة ده هكا سورة الفاتحة تاقول شي بياني النبتة وإثبات الجزاء على الأعمال يتسند سورة الفاتحة تاقول شي تبتد أقوي حسابي ده ساكمكو كان أيوكا متعني في قوله تعالى مالك يوم الدين da Allah ce shi ne mai iko a ranar hisabi ya tabbatar mana da akwai hisabi yana nan ta yi وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل yace kuma suratul fatiha a wannan ayar ta tabbatar mana cewa za a yi hisabi na adalci ne ranar alkiyama kamar da Allah ya ce wa nadau al mawazin al qist al yawm al qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin ونضع الموازين القسط ليوم القيامة زام صنم أونين آدل شئرنا القيامة فلا تظلم نفس شيئا باب وني مي ريد زا أزالنتا معنا أدورا مي ذنوبين دبانا شبا وأدو كلادة أتاش أكيمون فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كودا نوين ƙwaya ɗaya ta burburwa. Kun san ƙwayar burburwa? In ka murje ta ‘yan ƙwayoyi ne ƙanana da yawa. To ƙwaya guda, idan ladar ka girma wannan ne za a zo da shi. Saboda ba a zalunci. Allah ce wa kafa bina hasibin, mun isa mu zama masu hisabi. A yi ni nawa? A yi ni guda Allah ke hisabi. Amma yana da tsanani ga wasu. Shi sa Allah ce fi yaumin كان مقداره ألف سنة مما تعدون أنت الله أنا حسابي يني قداء وتبير بيعتك هدنا ليغز wato Legas ta ga girman garin yayi yawa ita ba ta san duniya ta yi Legas yawa to duk duniya ba ta yau ba da ta jiya da ta shekaran jiya da ta shekarun baya da ta jibi da ta gata har alkiyama duk yini guda Allah zai hisabi kuna mamaki mutanen da in sai mamaki mu yanzu bai kamata mai mamaki da yanzu official accountant general of the federation da laptop ɗinsa zai yi albashi ma duk ma'aikatan federal government na Najeriya kuma with one click yanzu ne Makka Academy ko Imam Malik Academy inda nake custodian idan haɗa albashi na kowa da kowa da shugabanni da malamai da masu gadi da masu tsafta da nanis da kowa da kowa uploading kawai ake yi ni in naje one click sakan guda ne zan yi approving kowa ya samu albashin kuma ga account ɗinsa to idan malam Mansur yana salary na Makka Academy na mutum ɗari da wani abu kana mamaki idan gwamnatin tarayya ta yi ma mutum miliyan uku albashi cikin minti guda to duk kwakwalwarmu duk in ka tattara ta kwakwalwa ce mai rauni kalila ta bawan Allah to ashe an ce Allah zai hisabi yini guda bai kamata mu bai mamaki bai kamata ba yanzu a wasu ma'aikatan ne tamprint ake in za ka shiga kana shiga sai kwamfuta ta yi calculating ka shigo karfe takwas da minti uku ƙarshen wata wannan minti uku sai ta cire maka nairorin minti uku nan da kan makara in ka shiga takwas saura minti ɗaya ba ruwanta in ka shiga takwas daidai shi kenan sannan in za ka fita sai ka yi tamfanin sannan kofa ta buɗe maka fita kana fita in akwai sauran minti shidda ƙarshen wata sai ta cire ma albashin minti shidda yanzu da Allah buɗe adda wannan system nan Sokoto fa akwai inda ke da wannan system a san makarantar iman ta arkilla ta honorable Abdullahi Alhassan in ba canza aka yi ba haka ake akwai wuraren da ake haka to in dai za a yi wannan a duniya hisabi alahira yana bayan ubangiji wani ya ce shi yana mamaki ya za a ce wato Allah ya amsa ma kowa addu'a lokaci guda saka ce kamar yadda yake ba su numfashi lokaci guda akwai bambanci yanzu ga misali wanda ya kowane sauki duk wutar da nefa ke bayarwa a Najeriya ƙarshe switch ɗinta ba guda ne ba yanzu lokacin da aka ɗauke manijar wuta muka je muka ta gwagwarmayar muna roƙon don Allah dawo da ita a ofishin yana yasa yake ta yace yace wutar a nan aka kashe ta ofis ɗin nan kuma ga sharuɗa guda uku in kun cika su lokacin da muka zo da jakadun wakilan gwamnatin Nijar idan kun cika sharuɗin nan yanzu nan yanzu za mu kunna ta wallahi kaga idan duk wutan Najeriya da Nijar switch guda zai kunna ta switch guda zai kashe ta to kana mamaki don Allah ya yi muna hisabi sakan guda ba abin mamaki ba ne wato Ubangiji ya kai mu wani zamani da iliminmu ina nuhin na duniya ya kamata ya sa mu yi imani shi yasa wanda bai imani ba yanzu ina ga yahin rashin uzuri a da mutane suna da damar su ɗan shakka saboda ƙwaƙwalarsu ba ta kai ba akwai abin da ko gane shi ba ba su yi faman ya mal misqal zarratin khairan yara ko wanda ya aiki zai gan shi hankalinsu bai iya gwada musu wannan aikin zai gani sai dai ga lada do aiki ya riga ya wuce amma mu yanzu mun sani tun daga shi muna rikodin mu gani ashe ana rikodin ɗinmu haka waccan layar da Allah ce zai samu na alkiyama ko wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuqi ko wani da da zamu rataya masa aikin sa kaga da ka dauki flash ka kwafi duk rayuwar mutum ka sa cikin rata ne ga wuya in ya je duk inda ya so ka USB ne kawai sai a mai majiki kuma a mai hisabi ikra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ga aikin karan karanta da kanka kowa ya maka sai sai muradi shine mu san cewa ranar alkiyama akwai hisabi kuma ubangiji ne zai yi da kansa don da yawa tunaninmu shine mala'iku ka hisabi ba su ka hisabi ba wakafa bina Allah ya ce mu kai da kanmu ba jibrilu ka hisabi ba ba mika babu wani mala'ika mai hisabi Allah ne da kansa ke hisabi waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa mala'iku rakiya suke amma ubangiji shi ka hisabi babu inda Allah ya ce ga mala'ikun da ka hisabi ko cikin ayyukan mala'iku cikin littafin annabta kun ji an ce ga mala'ikun da ka hisabi babu shi yasa lamarin babba ne kuma shi yasa mu ne yake da kwanciyar hankali domin idan aka ce mamaka ita ce controller ta custom bakin boda ka taho da kaya kaga akwai kwanci hankali ko babu surukin ka ma mai auren da yakka a ce shi a controller ko kwanci hankali ko babu to ubangijin da yayi mu wanda ababban masoyin mu shi kai sabit to ya kamata mumini ya zaina cikin kwanci hankali arhamur rahimin ne zai yi sabi shi yasa Allah ta'ala ce fa sau fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura Allah ka samu cikin su mala yace wa tadammanat isbat al-qadri isbat al-qadari al-qadar fata ake madalo tabbatar da kaddara wa annal abda fa'ilun haqiqatan da kuma cewa bawa haqiqa shike aiki khilafan lil qadariyyati wal jabariyya sabanin qadariyya da jabariyya me yasa ya kawo wannan nan Allah ya fushi da waɗannan saboda sun yi aikin kwarai nan waɗannan Allah ya ce batattu ne saboda ba su yi aikin kwaran ba su ganshi ba balle su yi kenan al-abdu fa'ilun haqiqatan والله قدر فعله كما قدر خلقه خلقه فقدره muke aikinmu amma Allah ke kaddara muna aikin to su kadariya na fau alqadara anillah sun ce Allah bai hukunta komai muke abin da mun kaga dama su ko jabariya suka ce a'a mu ba mu komai sai abin da Allah ya tilasta mu ذاك ده الله تي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمسك تي هكا وما صليت إذ صليت وما صمت إذ صمت وما تصدقت إذ تصدقت duk abin da kai ba kai kike yi a wannan shirme ne don ba ba aikin kware kadai ne ba akwai ayyukan da ba da kware ba zina fa wanda ya zina waye zinar shi ya basa so kai bawan Allah ne Allah ya halicce ka kuma ya kaddara maka aiki amma kai ke aikin kuma ya baka zaɓi da ka so da ba kai ba shi kuma da ya so da ya taimake ka akan wanda ya kason kai da bai taimake ka ba kuma adalci ne maka ya barka da zaɓinka babin kaddara babi ne mai faɗi wata rana insha Allah za mu saki jiki mai karatu mai yawa a cikinsa saboda babi ne mai sauƙin fahimta ga wanda Allah ya sauke mu amma wanda ya ɗora wa kansa wahala sai babin ƙaddara ya ta rikita shi sadda muna ‘yan makaranta na sha faɗin wannan ni dai wallahi ba abin da ke ruɗa ne kamar hadisi number 4 sadda muna sakandare ina hada kuma yi jima wa kalko fi batun mai hadisi abdullahi masu ya za a yi duka ƙarin rayuwarka kana aikin ƙwarai kuma littafin ƙaddara ya rinjaye ka ka mutu kafiri ka zan ɗan wuta amma da muka girma muka yi karatu sai muka gano a sadda kake aikin nan aikin mai matsala ne amma ka'ida ce ta Allah wa ma kana Allah li yudhi'a imanak ba ku aikin kwarai Allah ya lalata shi a ba al'ada ubangiji ba amma kuna aiki ga zahiri amma ga baɗini ba na kwarai bane ma'ana niyyar ba mai kyau bace sai karshe Allah ya kama kamar da wani ya jihadi tare da annabi ya shahada annabi ya ce dan wuta ne niyyar ba mai kyau bace ashe ko ina iblis yana samun sa'a har zamanin sahabbai mala yace bal tadammanat ar-radd ala jami'i ahli al-bid'i wad-dalal yace ke suratul fatiha ba qadariya da jabriya ba duk wanda abbi sabata ta kunshi raddi gare shi inda Allah ya ce ihdina as-siratal mustaqim domin shi ne siratal mustaqim yace li'annahu ma'rifatu al-haqqi wal amalu bihi yace domin abinda as-siratal mustaqim ka san gaskiya kai aiki da ita wa kullu mubtada'in wa dal mubtada'in wa dal fahu mukhalifun lidhalik duk dan bid'a ko batacce yace ya saba mu wannan wa tadammanat ikhlas ad-din lillahi ta'ala ibadatan wa isti'anatan fi qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace ko suratul fatiha ta kunshi ikhlasu ad-din lillah tsarkake addini don Allah ibadatan wa isti'anatan wajen bautar Allah da wajen neman taimakon sa yake wannan yana cikin inda Allah ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan karatu da muka yi akwai fa'ida cikin sa ko babu to bari in ƙara muku wasu kaɗan suratul fatiha ta koya mana yadda ake addu'a domin in kun lura ƙarshen suratul fatiha addu'a ce ko اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين addu'a ce ko kafin mu yi addu'ar kafin mu roƙi Allah buƙatar me muke sai muka ce alhamdulillahi rabbil alamin muka yi bi Allah arrahmanir rahim muka gwarzanta Allah maliki yawmiddin muka girmama Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muka rakube muka ce Allah kai faɗai ne muke bauta sannan to Allah ga buƙatar mu so in za ka yi addu'a ka gabatar da tawassuli ka gabatar da wato yabon Allah tawassuli ne ka gabatar da girmama Allah sannan ka sa salatin annabi yana ciki babu laifi ka yi tawassuli da aikinka da ƙwarai don cewa da ka iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kana tawassuli ne Allah ne hoban da kowa in ba kai ba shi ko ubangiji ya hisun taimako wanda bai da kowa in ba shi ba idan wani wanda bai da kowa sai Allah ni dai gani nan a shi hadda to duk wanda bai da kowa sai Allah to Allah ya ishe shi ku saurari waƙar wazirin gwandu zaɓaɓɓiya ku ji yadda komawa ga Allah da zuciya guda take sa Allah ya haifar da mu'jiza da karama ya biya maka bukata ka ko kubutar da kai daga abin da za kake gudu ko kuma abin da makiya za su shammace ka sai take yake ta ina wani banda kai rabbu da ba a bida shi ce babu ina wani mai kwabe aibu gare ni shi zan maceci na ku kawo wanda kun ka sani da komi za a yi shi sani da an roƙe shi ba shi hani faɗa mini shi kaban suna ka ce Allahu don shi na wani dai duk gazajje na abi ne ɗan kaɗan dai na ina shi ka jure roƙo na waka tana da kyau tana da daɗi babbar yarsa ta kawo mini kundin waƙoƙin nasa gaba ɗaya ina fata in samu wadatar lokaci na nazartar su saboda hikimomi da ilimin da ke tattare a ciki Allah ya ji kansa ya masa rama sannan tawassuli ba da aikinka kaɗai ne tawassuli ba akwai wasu tawassuli da Allah ya yarda da su kaga nan iyaka na budu iyaka nasta'in ai tawassuli ne da aqidarka ko tawassuli ne da ibadarka to akwai tawassuli ne wannan da ya ce alqurani rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma shahid in zaka yi addu'a ka faɗi imaninka da Allah sadan kai addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana mutane uku da suka shiga kogo ya rufe da su ba su iya ture shi amma kowane su ya tawassuli da aiki shi na ƙwarai Allah ya buɗe musu zaka in kana da aiki wanda ka san baka da wata manufa ciki banda Allah to in ka shiga wani hali yi tawassuli da wannan aiki ana buɗe maka sannan akwai tawassuli da addu'a bayin Allah duk inda Allah ya ce mu yi addu'a ko ya ce mala'iku suna mana addu'a ko ya ce mu yi mai yan mu addu'a ko ya ce mu yi jana'iza mu yi ma mamatan mu addu'a duk mai da tansili ne saboda mutumin da ake zaton bai cin haram ko mutumin da ake zaton yana tsoro don duk zato ne fa duk abin da ka gani ga ɗadan fa zato ne ko mutumin da ake kyautata zaton yana da wani keɓantaccen lokaci na ibada na musamman a cewa Allah ka san cikin addu'ar a takaice duk wanda kake gani kamar gaba yake da kai ko tare yake da kai kai ko baya yake da kai gabautar Allah ya halatta ka roƙi addu'a yan uwan annabi Yusuf da gaskiya ta yi halinta me suka ce masa ya bana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi zan roƙa muku gafar ubangiji inda in ya roƙa ba a karɓa yana roƙa to saboda kana roƙon addu'a ga ɗan uwanka mumin. To menene halastin mu raba kuɗi ya mana addu'a? Bai da asuli. Abin da addu'a asuli yi sadaka, wanda kai sadaka zai maka addu'a ba sai ka roƙa. In bai maka addu'a ba, wannan sadakar yi tawassuli da ita. Ga zuciyarka Allah ina wannan sadaka ina so in kuranye ma wasu matsalar su ni ko ka kuranye mintawa. gari ne ka zo kaga suna fama da matsalar ruwa sai kai musu famfo ko ka tona musu rijiya kai ko kana fatar yadda Allah ya kuranye musu wannan damuwa ya kuranye taka musamman marasa lafiya a riƙe yi marasa lafiya sadaka ko da wata rigarsa ce mai kyau a wanke a ba wani bawan Allah ku ga aikin addu'a so duk wannan nau'o'i ne na tawassuli amma wani duk bai ko guda cikin waɗannan amma dai yana tawassuli da zawatu salihin Allah don albarkar masu albarka to ai sun tayi da abin su abinda albarkar da sun ka bari karatu ga da muka dauka kullun kana shiga hubbarin shehu kana ganin kabarin shehu kana ganin zaurin shehu amma littafin shehu ko guda baka karanta ba to wace albarka kake nema sai kasar da yake kwanci cikin ta abin da ya sai albarka shine wannan da ya rubuta ihya usunna bayanul bid'i nurul albabi hisnul afhami min jushil afhami wa'annan littattafan su ne albarkar da shehu ya bari kuma wala ko abin rike su ba bai albarka to duk wani mai albarka albarkar sa ita ce ilimin da ya karantas da tarbiyyar da ya bayas amma ba kawai kiran Allah don wane Allah don wane in ka jona su su dubu ba kai daidai ba abinda addaidai ka bi tafarkin da suka bi wajen roƙon Allah to kaga suratul fatiha ta koya mana tawassuli wani iri tawassuli da aikin ka kai saboda kai kai abinka haka da shi ka cancanci a yi maka rahama da shi ka cancanci a biya maka amma ka ce Allah don albarka wani ni koyi min kaza to me alaka kai an wani yi irin tasa albarka ka gani sannan a wannan sura ta kunshi sanin rahamar ubangiji da kuma ƙubas lalle kan nan abin da ya ce ar-rahmanir rahim ko amma ta ƙarshe ce gairil maghdubi alaihim so kaga yayi kama da farko suratu ghafir inda Allah ke cewa ghafiriz zambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم غافر الذنب ne na yi zunubi yana gafarta qabilut tawbi ne mai karɓar tuba ne an koma gare yana amsa amma fa shadidul iqabi ne in ba koma ba akwai matsala yana da tsananin hukuma to kaga suratul fatiha ta gwada mana mai balance ka zama bainal khawfi war raja sannan wannan sura ta karkasa muna mutane kashi uku ta fuskar shari'a wani ya san gaskiya kuma ya tsaya bisa gare ta to wanda su ne ihdinas sirat al-mustaqim sirat allazina an'amta alayhim wani ya san gaskiya amma ba ya sonta kuma ba zai bi ta ba to su ne maghduba alayhim wani bai san gaskiya ba bale ya bi ta to su ne walad dallin to haka babu abinda kake bukata ga rayuwa irin kai ta roƙo Allah ya da sirat al-mustaqim sirat allazina an'amta alaihim ghayr al-maghdubi alaihim waladdallin domin duk radda kaga gaskiya ka bita wani ya san gaskiya amma yana da dalilin da yasa bai son misali yanzu yahudawan madina sun san gaskiya annabi ba su son gaskiya don me don annabi ba da gidansu ya hito ba wani ma abin da yace lakazibu rabi'at ahabbu ilayya min sadiq mudaf musailamatul kazzabi ya kabi aka ce kai makareci ne bai ce a to wallahi na su bai kare gidan mu da mai gaskiya gidan wasu kaga wannan asubanci ne kawai wani don gaskiya bakin wani ta hito abbai sun wani ko yanzu in ka cire kalmar izala duk gaskiyar da zaka faɗa mai na amsarta amma da an ce dan izala na ya kakkabe ya yi ban kwana da kai bai son kada tsaro ka tunda izala ka kai to jama'a babu abin da muka bukata irin zuciyarmu ta zama gaskiya take nema sannan mu tashi tsaye wajen nemanta Allah zai gwada mana ita don Allah ta'ala ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al-muhsinin sannan wannan suratul fatiha ta yi raddi ga yan shi'a jama'a kwarai kuwa domin da Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim duk duniya wafi kowa kamata ya san siratul mustaqim ku ce manzo Allah wakaranto siratul mustaqim gare shi to su ko jigo na farko na na shi'a shine ka rushe sahabbai kaga fatiha ta yi raddi gare su so kamar yadda shi sa'id ya ce rahimahullah fatiha duk wani ilimin da ke cikin qur'ani in ka diba a dunkule akwai shi a cikinta kana gwada mini lokaci ni na ma gama in ma akwai lokaci mu shiga ale mu shiga suratul baqara eh wato magana game da irin wannan abu ba karewa take eh amma in so kake mu tsaya mu tsaya in kuma na da lokaci Allah ramma a fara ja mana farko suratul baqara Allah ka ba mu albarka abin da makaranta mu je malam bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نعم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Allah ka samu cikinsu. Bismillahir Rahmanir Rahim, Suratul Baqara. Ah, Mu jinkirta magana game da ita surar saboda mu fassara ayoyin. Gobe in Allah so sai mu yi magana akan ita surar kanta saboda ita ma yadda kuka je ƙarshen Qur'ani yake da matsayi da haka ita ma farkon Qur'ani yake da wannan matsayi. Mu jingina wannan zuwa gobe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. wannan su malamai ke kira al-huruful muqatta'a surori 29 ke dauke da irin su akwai masu harafi ɗaya kaman sad nun akwai masu biyu kaman taha yasin akwai masu uku alif lam mim alif lam ra akwai masu hudu alif lam mim ra akwai alif lam mim sad akwai masu biyar kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf to menene ma'anarsu da yawan magabata har da khalifofi guda hudu abubakar da umar da usman da aliyu sun kame bakinsu daga faɗin ma'anarsu za ka ne za ku ji da yawan malamai in so su ce allahu a'lamu bi muradihi bi sai su wuce wurin to amma duk da haka an yi amanna ba wasa ba ne suna da ma'ana ko ko alif lam mim kawai jin daɗi ne ba haka ba ne dole yana da wata fa'ida za ka wasu malamai suka ce fawasil ne ma'ana da ka jance alif lam mim ka san farkon sura ne nan ba su zuwa tsakiyar sura wasu malamai suka ce a'a sunan suran ne don haka ita wannan sura sunanta alif lam mim al-baqara suratu yasin suratu taha suratu qaf suka ce ai sunayen surori ne wasu suka ce a sunan qur'ani ne alif lam mim sunan qur'ani ne ko kuma sunan Allah ne duk an faɗi wannan amma duk waɗannan maganganun akwai criticism a kansu akwai suka a kansu akwai illa da za a ci a ba haka ba ne amma akwai magana biyu da kowa bai yadda ture su ba na farko annaha ja'at litambe jan hankali ne ko cikin bacci ka yance alif lam mim an ta da kai bacci ko ba ta da kai ba in tafiya kake ka jance taha zaka juyo so ma'ana tabbihi akwai tabbihi a ciki akwai jan hankali shi yasa suke farkon karatu farkon sura na biyu shine ja'at lil i'jaz lidalalati ala i'jaz alquran an ce Allah ya aiko da sako kun ce ƙarya ne to an ce ku zo da iri ne kun kasa an ce ku zo da sura goma kun kasa an ce ku zo da sura ɗaya kun kasa to yanzu ga haruffa nan mun ba ku ciki alif lam mim amma gwalo ne ake musu to wannan dalala alal ijaz shi ma yana da ƙarfi amma dai ƙarshe tunda sayyidina abubakar da umar da usman da ali suka ce Allah ya san ma'anarsu to Allah ya san ma'anarsu Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi wancanan ka littafi babu kokonto a cikin sa hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah wannan littafi kenan alqur'ani to zaka iski duk inda aka yi wannan huruful muqatta maganar qur'ani za ta biyo zaka labudda suna da alaka da qur'ani allazina yu'minuna bil ghaib Allah ce sune waɗanda ke ba da gaskiya da abinda basu gani ba mun yarda da Allah mun ganshi mu yanzu mun yarda da annabi mun ganshi ba mun ganshi labarin sa muka ji. mun yarda da alkiyama gaibi ce mun yarda da hisabi da awun ayyuka gaibi ne to haka duk abubuwan da suka zo daga Allah da manzo inda bamu gani ba mun yarda da su wa yuqimuna as-salata suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun suna bayarwa suna infaki daga abin da muka azurta su wallazina yu'minuna bima unzila ilayk kuma sune nan dake imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wama unzila min qablik da abin da aka saukar gabaninka don haka mun yi imani da qur'ani mun yi imani da littattafan da suka gabace shi wa bil akhirati hum yuqinun kuma su masu yaqini ne da cewa za a yi tashin kiyama suna yaqini cewa akwai lahira wannan turkin aqida musulunci ne shi yasa Allah ya bude littafinsa da shi ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan suna bisa kan shari'a daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta to kun ga ai dai mun shiga suratul baqara ko ya so gobe sai mu ƙara dorawa in Allah ya so abinda muka karanta bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi kuskuren mu ko tuntuɓen harshen mu ko son zuciyar mu Allah ya mu da afwa ya ba mu ikon gyarawa Ah, na yi farin ciki kwarai da zo da aka samu network na nine mobile na ga alat ɗinku shigowa ɗaya yake ta yi babu shakka an karɓa kira kuma wallahi galibi bayan Allah ne da yake gaskiya alat ɗin ya yi yawa ban bi su duka ba bala in ce na ga sunan wane ko na ga kuɗi mai yawa amma dai na san na ga ɗari biyu da yawa na ga naira ɗari biyar biyar da yawa na ga dubu ɗaya da yawa na ga dubu biyu da yawa wannan su an mafi yawa kuma a haka kuɗin nan sun kai naira miliyan hudu da dubu ɗari uku kaga ya nuna bayan Allah sun amsa kira to Allah ya saka ma duk wanda ya bada gudunmuwarsa da alkhairi ba rufiya muka yi ba amma cikin miliyan hudu da ɗari uku da yan kai mun ɗauki miliyan hudu da su kuma in Allah ya so za mu rabar da su inda muka yi muku alkawari za su kai ga inda kuka buƙace su muna roƙo Allah ya karɓa muku duk wanda ya sa jarinsa a ciki Allah ya riɓimɓiya masa ya sa mai su a matsayin hannun jari wanda zai tarar da shi ranar alkiyama ya yi farin ciki da shi ɗazu an gaya min ɗaya daga cikin du'ati ɗinmu malamanmu masu tafsiri Sheikh Muhammad Marafa ya turo da bandur hudu na tabba dama ya saba bayar amma ku gaya mai ragewa ya bandur bai yaka basuwa gaba ya kamata mai don kasuwanci su gaba ya kare muna alfahari da irin su ya bada wa'azi kuma ya bada sadaka saboda ai akwai karatun kuma ana sana'ar haka muke so masu sana'a su yi karatu masu karatu su yi sana'a ba mu son ka zo makaranta kuma ka ce malam bani mai son ka zo makaranta ka ce malam amshi to wannan yana ta yana tafsiri yanzu haka amma kuma ya aiko da bandur hudu cikin wannan asusu to akwai kayayyaki daban-daban da aka kawo akwai kuma kuɗaɗe da aka ba su ɗaiɗaikun mu to duka dai za a tattara insha Allah za mu rabar da su eh masha Allah ai to mun gani a je su can ba sai an ga ai an gani Allah ya karba Allah ma ya gani abin da yasa muke faɗa don muna sha'awar ai koyi ko ba gaskiya ba kuma na faɗi masu naira ɗari biyu ko ban faɗa ba ɗari biyun nan ita kaɗai ba ta tasiri amma yanzu da muka haɗa ta da wasu kuɗi Allah kaɗai sai aka wanda za mu koren yama damuwa ni na san gidajen da yau abin da za a kai musu wallahi za su kwana da farin cikin da ba su taɓa yi ne ba cikin azumin nan in Allah ya so kuma ɗari biyun ka ta yi tasiri a ciki kuma Allah zai baka lada ai kana da damar ka ba da su can gaya ba ka kawo cikin namu ful ko kace mu haɗa mu bayar ubangiji Allah ya karba mu kowa da kowa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin